إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرين دقيقة قوات الربيع الأول هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقبرنا مكة زوا مدينة أنا دهكرا دبو ديادة دليهدو da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da sha uku ga watan tara a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyar wannan shine kasa ɗinmu na sha uku daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin a daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-muktasar al-mufidu fi bayani dala'ili a ƙasa mai tauhid littafin abdulrazak bin abdulmuhsin al-badr alaihi rahmatullahi mutatabi'a idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a babin da ke magana game da ayoyi da suka zo da bayani akan tauhidin nan kala guda uku tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i was sifat mun karanto aya hatta hudu lokaci ya ƙure mana حين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش كم يوزا متاشي آية تبير حين إن الله سبحانه وتعالى كتوى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم الله سبحانه وتعالى yana faɗa mana a cikin wannan sura mai albarka suratu yunus ko? yana cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala tad'u kada ka kira ko kai addu'a ko ka roƙi ma la yanfa'uka abin da ba zai maka amfanin komai ba ka kira sunan wanda bai iya maka amfanin komai a duniya ko a lahira ka ce za ka roƙe shi wani abu kar ka roƙi wani mutum karka roƙi wata dabba karka roƙi wani mala'ika karka roƙi wani sassaƙin itace ko wani shehi ko wani muridi ma la yanfa'uka wannan abin da za ka kira ko za ka roƙa ba zai maka amfanin komai ba in ji Allah wala ya kuma ba zai iya cutar da kai ba to dama waɗannan abubuwan guda biyu su ne sanadi ko sababi ko dalilin da ya sa Allah ya ce abauta mishi domin in ka bauta masa za ka samu amfani duniya da lahira in ka bauta masa za ka tsira daga cutar duniya da lahira na fata an fahimta to duk wanda ba zai iya cutar da kai ba a duniya haka ba zai iya cutar da kai ba a lahira to me amfanin bauta mara duk wanda ba zai amfanar da kai ba a duniya ba zai kuma iya amfanar da kai ba a lahira to me amfanin bauta mar sannan in mun ce amfanarwa da cutarwa muna magana akan amfanarwar da cutarwar da ba wanda ke iya yin ta sai waye sai Allah amma akwai wata cutarwa ko amfanarwa da dan adam aka ba shi dama zai iya yin kwatankwacin wata zai iya amma yana da limit ba zai iya ketare wannan ba an gane so yanzu wa zai baka haihuwa Allah kaga wannan amfanarwa ne a duniya amma ba wanda zai iya yin ta saiwa sai Allah wa zai iya baka lafiya in kana baka da lafiya Allah kaga wannan amfanarwa ne a duniya amma ba mai iya yin ta sewa sai Allah wa zai iya baka arziki Allah kaga wannan amfanarwa ne a duniya amma ba wanda zai iya yin ta sai waye to wanda duk ba zai iya maka wannan a duniya ba baka da amfanin bauta masa to haka wa ke sa rahin lafiya Allah kaga wannan wani bangare ne na cutuwa wanda ba wanda yake iya sa wannan mutum cutuwar in ba waye ba in ba Allah ba shi ke kaddara ta gabawa haka rashin lafiya haka ainihin wato mutuwa da dai sauransu haka talauci kuncin rayuwa takaici da dai sauran abubuwa waɗanda ɗan adam ke cutuwa da su a rayuwarsa ta duniya to ba wanda yake iya kaddara wannan gabawa sai Allah don haka wannan da yake iya wannan shi ya cancanta a bauta mar na fata an fahimta to shine yace wala tad'u min dunillah kar ka roki wani kar ka kira wani kar ka bautawa wani koma bayan ubangijinka Allah abin bauta ma la yanfa'uka wanda ba zai iya amfanar da kai a duniya ba ba zai kuma iya amfanar da kai a lahira ba wala ya durruka kuma ba wani abu na cutuwa da zai taho daga gurinsa zuwa gare ka a duniya ko a lahira sai ce fa in fa'alta in har ka sake ka bautawa ko ka kira sunan ko kai addu'a da sunan mutumin da ba zai iya cutar da kai ko amfanar da kai a duniya a duniya ko a lahira ba fa innaka idan min zalimina to ka zama cikin azzalumai ai bi ma'ana fa innaka idan min al-mushrikina aw al-kafirina kana cikin mushrikai ko kana cikin kafirai dan ka kira ko ka bauta ko ka yi addu'a da sunan wanda bai cancanta a kira shi ko a bauta masa ko ya addu'a da sunan shi na fata kuna fahimtar karatun da kyau fa innaka fa idan min zalimin sai ce wa in yamsaka Allah bi durrin ka sani inda Allah zai cutar da kai ko zai shafe ka da wata cuta fala kashifa lahu illa huwa duk duniya in za ka nemi mai yaye maka wannan cutar babu wanda zai iya yaye maka sai waye sai Allah to shi yasa malamai suka ce a cutuwa daga Allah take zuwa amma bisa ga ladabi na ɗan adam ga Allah ba zai jingina cutuwa zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala ba yasa annabi cikin addu'a yana cewa wal khairu kulluhu bi yadayka sai ce wa sharru laisa ilaika gaba ɗaya alheri ya Allah daga gurinka yake amma sharri ba daga gurinka yake ba amma a hakikanin gaskiya samun matsala a rayuwa ɗan adam ne ke sakawa ɗan adam ɗan uwansa ko Allah ne ke sakawa Allah ne to amma tun da mummunan abu ne ba a so a jingina shi kai tsaye zuwa ga Allah tare da cewa kuma daga Allah yake zuwa da haka sai ka ainihin wato jingina shi zuwa ga kanka eh wa idza maridtu fa huwa yashfi idan rahil idan na samu rahil lafiya to Allah ne ke yaye mu kaga yayewa da ke kyakkyawan abu ne sai aka jingina wa Allah amma rahil lafiya da ke mummunan abu ne sai dan adam ya jingina wa kansa ina fata kuna fahimtar magana to don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana koyar da mu yadda ake ladabi ga ubangiji yadda ake ladabi ga mahalicci yadda ake ladabi ga Allah ba a jingina mummunan abu zuwa gare shi amma kana iya mas jingina masa kyakkyawa kuma rahin jingina mar mummunan bai nuna cewa wannan mummunan ba daga gurinsa yake ba daga gurinsa yake an gane maganar da kyau ku qul kullun min indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha kace musu komai daga gurin Allah yake me ya samu irin waɗannan mutane ne ba sa iya gane ma maganar Allah gaba daya ina fata ana ganewa da haka wa in yamsasuka Allahu bi durrin idan Allah ya shafe ka da wata cuta fala kashifa lahu illa huwa ba wanda ya isa ya yaye maka wannan abin in ba shi ba wa in yuridka bi khairin in kuma Allah ya nufe ka da alheri fala radda li fadlihi ba wanda ya isa ya mayar da falalar Allah ta ki samun ka ina fata an gane in Allah ya nuface ka da alheri alherin nan na dukiya ne na samun aiki ne na arziki ne alherin nan na samun contract ne alherin nan na samun lafiya ne ba da lafiya kowanne irin kalan alheri samun haihuwa ne nutsuwar cikin gida da iyalai ko menene na alheri in Allah ya nuface ka da hi falara da li fadlihi ba wanda ya isa mai da wannan abun a ce ba zai same ka to kaga wannan maganganun guda biyu wallahi yana daga cikin abin da idan da mun yanzu da su mun yi imani da su haƙƙal imani to wallahi tallahi damu ne cikakkun musulmi ma'ana dai wanda ya yi imani da wannan maganar cikakken imanin da ake bukata a yi to wannan shine cikakken musulmi hatta a gurin Allah wato mutum ya yarda cewa idan ubangiji ya dumfare shi da matsala in dutsarnin garin nan gatan shi ne wallahi tallahi ba sai isa su kare masa wannan matsalar ba sai Allah ya jarrabe shi da wannan matsalar ina fata kuna fahimtar magana kenan a gurin waye ake neman tsari daga fadawa matsala a gurin Allah don shi kadai ne in ya dumfare ka da matsala wallahi tallahi ko duk garin nan gatan ka ne wallahi sai matsalar nan ta same ka to haka kuma inda zai dumfare ka da alheri in ba ka in duk duniya kai kadai ake ki kowa ana son sa amma banda kai duk duniya makiyanka ne haka ne don Allah kuma ya nuface ka da alheri na rantse da Allah ba wanda ya sai hana ka samu wannan alheri ba kwa ga ba kwa ga sai Allah ya duba wani narkeken mai kuɗi ko narkeken mutum wanda ana ji da shi a duniya sai Allah ya jarrabe shi da fitina ko cuta ko matsalar da duk duniya kuma za a gagara raba shi da wannan matsalar amma fa a duniya ma ana ji da mutumin kwanan nan ina ga kun gani a media akwai wani abokin trump wani bai yahudi ba zan iya tuna sunan shi ba abokin trump ne sosai mutumin isra'ila ne sosai yana daga cikin wanda yake ziga isra'ila akan kashe falastinawa wani bature ne yana daga cikin wanda yake rura wutar fitinar zirin gaza trump yana ji da mutumin nan benjamin netanyahu na isra'ila yana ji da shi wallahi an zo wani taro wani ya kukan kura kawai ya ɗirka masa bullet eh me sunansa charles charles ko child charles to to kaji ya ɗirka masa bullet wallah aka yi rangaranga da hi aka tafi da hi asibiti babu abin da ba su yi ba su ceto rayuwar mutumin nan na rantsi da Allah san da ya mutu Allah ya ƙara nauyin ƙasa amma yana cikin wanda suka gallabi falasinawa kuma wallahi barin gaya muku kun ga wannan rikicin na falatsi na rantsi da Allah idan Amerika ta yi wasa ne zai cinye ta saboda yanzu haka hatta a cikin isra'ila zanga-zanga ake yi akan wannan rikicin na falastin a amerika zanga-zanga ake yi akan wannan rikicin na falastin ma'ana su kansu yahudawan 'yan uwansu da kafiran 'yan uwansu ba su yarda da abin da ake na kashe bayan allah da tarwatsa su da bamamai da ake jefa musu ba to yanzu don allah barin tambaye ku a duniya daga cikin manya-manyan kasashe da mutanen da suke da gata a duniyance amerika tana cikin sahun gaba ko ba ta ciki tana ciki isra'ila tana ciki ko ba ta ciki amma suna ji suna gani wani nasu aka harbe shi suka kasa ceto rayuwarsa san da ya dangana da lahira to akwai wani wanda allah zai dumfare shi da matsala wani ya iya kare masa wannan matsalar wallahi tallahi babu shi ka yarda cewa ba wanda yake kare kowa daga damuwa ko matsala sai allah to in ka yarda da wannan na farko dai yarda da haka yana ƙara maka imani kuma yana ƙara sakan yana ƙara ma sakankancewa da ubangiji na fata an fahimta bayan wannan kuma yarda da haka yana sa ka ji cewa duk duniya ba wanda ya isa in ba Allah ba wannan zai sa ba za ka dinga shakkar wani ko tsoron wani ba abinda duk ka ga yayi maka a addini ko a rayuwa kawai Allah kake nema ya kare ka kawai zaka ci gaba zaka fantsama cikin abin ne kawai ba ruwanka da duk abin da za a yi wala ya kafu uku ba ha baka tsoron me zai je dawo amma daga zarar ka ɗauki tsoron wani ka sa a ranka ka ɗauki tunanin wani ka sa a ranka na farko dai ka raba kanka da ubangiji a karan farko tukunna na biyu kuma babu kada sakat ba ka da tsugun saboda kullum tunaninka shine wane zai ma kaza wane zai ma kaza wane zai ma kaza wannan zai sa ba za ka taba samun nutsuwa ba ka rabu da Allah kuma zuciyarka ba za ta mai ba ba za ta nutsu ba saboda ka ka raba kanka da ubangiji kaga asara biyu ka rabu da Allah na farko ka da dan adam na iya cutar da kai ko da Allah ya yadda ko Allah bai yadda ba kawai dan adam kake tsoro ba Allah ba na biyu kuma wannan abin ya saka maka sakkar mutane da jin su a jikinka da kuma tsoron kada su yi maka wani abu to shikenan ka shiga cikin fitina guda biyu Allah ya sauwaƙe don haka ana buƙatar musulmi ya shiga taitayinsa dangane da wato lamarin ubangiji subhanahu wata'ala saboda in ba haka ba to idan mutum ainihin wato ya samu matsala irin wannan to gaskiyar magana zai samu takaici da bakin ciki za su sullube shi yasa ubangiji cikin suratul an'am yace a man kana mayyitan yanzu mutumin da ya zama macacce ne da idan an ce macacce a wannan ayar ba ana nufin mutumin da aka zare masa rai ba a'a mata tauhidan wa aqidatan ya mutu a tauhidi ya mutu a aqida ya mutu a duk suluki duk wani abin da yake da alaka da ubangiji huwa mayyitun ala hadha ya mutu akan wannan Allah ya ce fa ahayaynahu da ya mutu amma Allah ya ce sai muka raya shi waja'alna lahu nuran yamhi bihi fil nas muka sanya mar hasken imani wanda yake tafiya cikin jama'a tare da wannan imanin tare da wannan tauhidin tare da wannan aqidar tare da wannan tunanin ta Allah subhanahu wata'ala din Allah ya ce kamar mathaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha dan Allah zai zama kwatankwacin wannan mutumin da ya zama rayayye a tauhidi rayayye a aqida rayayye a sunna rayayye a suluki rayayye a mu'amala rayayye a duk wani abin da Allah ya shirya wannan zai zama kamar mutumin da yake matacce ne yana cikin duhun zalunci da kafirci da rashin aqida da bid'a kamar masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha zai zama kamar wanda yake kwatankwacinsa amma a cikin duhun kafirci da bid'a yake kuma bai samu damar fita a ciki ba Allah subhanahu wata'ala yace kazalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'maluna yadda ka mun faɗa din nan haka nan muke kawatawa kafirai abin da suka kasance suna aikatawa ina fata an fahimci magana haka nan muke kawatawa kafirai abin da suka kasance suna aikatawa Allah yayi da haka sai yace wa in yamsasaka Allahu bidurrin idan Allah ya shafe ka da wata cuta fala radda li fadli abinnan fala kashifa lahu illa huwa ba wanda ya isa yayi maka illa in ba shi ba wa in yuridka bi khairin haka in Allah ya nuface ka da alkhairi fala radda li fadlihi ba wanda ya isa ba wanda ya isa ya ainihin wato mai da falalar Allah a ce bata isa ta same ka ba sai Allah ya ce yusibu bihi man yasha'u min ibadihi Allah yana shafar da cuta ko amfani ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa wa huwal gafurur rahim kuma shi mai yawan gafara ne mai yawan rahama to a cikin waɗannan ayoyi guda biyu kamar yadda muka faɗa wanda suka zo a cikin suratu yunus ko mai Allah maɗaukakin sarki ina ina ina tauhidanmu da muke magana faɗin Allah ne cewa wala tad'u min dunillah kar ka kira wani koma bayan Allah addu'a tana da cikin tauhidin menene eh tauhidul uluhiyya ko yawwa Allahu yana cikin me tauhidul asma wa sifat ma la yanfa'uka wa la yadurruka an-naf'u wa darru yana daga cikin ayyukan waye ayyukan Allah dan haka yana cikin tauhidin me rububiyya ina fata an fahimta fa in fa'alta fa innaka idan min zalimina wannan wa'azi ne in ka aikata haka kana cikin azzalumai kasancewar mutum azzalumi wanda yake bi ma'anar abin nan kufur ko bi ma'ana alkafirin yana cikin tauhidin menene wannan tauhidul uluhiyya ma'ana ka zama mai bauta wa Allah shi kadai kar ka hada shi da kowa ko yace wa in yamsasuka Allah bi durrin idan Allah ya shafe ka da wani abu na cutuwa almasu bi durri min a'malillahi tabaraka wa ta'ala shafar mutum da cutuwa yana daga cikin ayyukan waye dan haka yana daga cikin tauhidul rububiyya ko fala kashifa lahu illa huwa ba mai yayewa sai shi alkashfu min ad-darar yaye mutum daga matsalar cutuwa ko samun damuwa wannan aikin waye ne shi ma yana daga cikin tauhidul rububiyya ko yawwa wa in yuridka bi khairin almasu bil khair shi ma yana daga cikin tauhidul rububiyya yana daga cikin ayyukan Allah fala radda li fadlihi ba wanda isa mayar a a a kenan rashin maida alheri gabawa idan aka nuface shi aikin waye shi ma aikin Allah ne don haka sai Allah ya ce nusibu yusibu bihi man yasha'u min ibadi yana shafar wannan abun daga cikin wanda suka kasance daga cikin bayinsa ma'ana dai har yanzu tauhidur uluhiyya wa huwa al-ghafurur rahim tauhidul asma'i was sifa ina fata an gane don haka dan adam ya kwantar da hankalinsa da il ayyamu taf'alu ma tasha'u wa tif nafsan idha hakama al-qada'u ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفاء يتي إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء idan kana da natsatsiyar zuciya game da ubangijinka to da kai da wanda ya mallaki duniya ɗaya kuke baka mallaki komai ba amma wanda ya mallaki duniya ma bai fi ka gata ba saboda zuciyarka tana cikin aljannar duniya shine kana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali saboda ka yarda da Allah ka runguma Allah kawai ka rike Allah kawai ka yi haƙuri ka ɗauka ba wani mai yi sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai bayarwa sai Allah ka bauta masa fa'abudhu wastabir li ibadatihi ka bauta masa kuma ka yi haƙuri akan bauta masa Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiyya ka taɓa jin mai suna ma irin na Allah don haka shi kaɗai za ka riƙe kawai ka zauna lafiya na fata an fahimta Allah ya shiryar da mu aya ta shida faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a da yake cewa ƙul inna ma ana munzirun wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار هو أتكين سورة صاد الله يتي قل كتي مسو إنما أنا منذر ني النبي محمد صلى الله عليه وسلم مي غرغديني كوي نازوني إن جا هنكلونكو كبوتا الله كواتد شركة نازوني نونا مكو yadda za ku gamu da Allah lafiya ba tare da matsala ta same ku ba ƙul ka ce musu inna ma ana mundirun ni kaɗai mai gargaɗi ne ina fata an fahimci magana wa ma min ilahin illallahu alwahid alqahhar babu wani Allah in ba wannan alwahid ƙwaya ɗaya alqahhar wanda ya rinjayi bayi ko yake burbushin bayi ba wanda ya rinjayi kowa wa huwa alqahiru fawqa ibadihi shine marinjayi a burbushin bayinsa na fata an fahimci magana rabbus samawati wannan ubangijin da nace ku bauta mar shine ubangijin sammai wal ardi kuma shine ubangijin kasai wa ma bainahuma kuma shine ubangijin abin da ke tsakanin sama da ƙasa ma'ana ginin ƙasa da ginin sama Allah ne ya gina su kuma hiya muke mai mallakar su yake juya su sannan abin da ya cusa a cikin ginin ƙasan da abin da ya cusa a cikin ginin saman duka shi ma na Allah ne mallakarsa ne na fata an fahimci magana al'azizu shi ne Allah mabuwayi al-gaffaru kuma shi ne mai yawan gafara to kaga da ya ce ka ce musu inna ma ana mundirun ni mai gargaɗi ne wa ya turo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ne ko wannan yana daga cikin ayyukan Allah tauhidin rububiyya kenan saboda haka Allah ya turo manzan Allah ya ce ka je ka musu gargadi wa ma min ilahin illallah ba wani abun bautawa bisa cancanta da dacewa sewa wannan yana tauhidul uluhiyya ko alwahid kwaya daya shi ma tauhidul uluhiyya ne sannan zai iya shiga cikin tauhidul asma'i was sifa domin daga cikin sunan Allah akwai alwahid kwaya daya alqahharu marinjayi akan bayansa ya rinjayi kowa ya fi ƙarfin kowa shi ma yana jikin asma wa sifar ko rabbus samawati wal ardi ubangijin sammai da kasai shi ma yana daga cikin tauhidur rububiyya wa ma bainahuma daga abin da ke tsakanin su duk yana daga cikin rububiyya al-azizu yana daga cikin al-asma wa sifat mai abin nan wanda ya ainihin wato buwaya al-ghaffar wanda yake mai yawan gafara shi ma yana daga cikin al-asma'u wa sifat suratu sa wannan ita ne aya ta hida da take nuna mana cewa a cikin alkur'ani akwai ayoyin da suka kunshi tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i wa sifati ina fata kuna biye da ni jama'a aya ta bakwai ƙaunin lahi tabaraka wa ta'ala Allah ya ce huwal hayyu la ilaha illa huwa huwal hayyu Allah shi ne rayayye la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanta a bauta masa sai shi mukhlishina lahuddin kuna masu tsantsanta addini ga Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamina godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu fadu'uhu ko ku roƙe shi ku kira sunansa mukhlishina lahuddin kuna masu tsantsanta bauta da ibada ga Allah alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halittu huwal hayyu cewa Allah alhayyu yana cikin tauhidu maza al asma'i was sifat shi alhayyu ne kuma min sifatihi alhayatu daga cikin siffofin Allah akwai rayuwa Allah rayayye ne kuma sunansa alhayyu rayayye min sifatihil hayatu daga cikin siffofinsa kuma akwai rayuwa ko ina fata an fahimta la ilaha illa huwa wannan yana daga cikin tauhidul uluhiyya tauhidin bautawa Allah shi kadai ba wanda ya cancanta da bautawa sai shi fa abudu fa fad'uhu ku kira sunansa ma'ana ku roke shi shi ma yana daga cikin tauhidul abunan uluhiyya mukhlisina lahu ad duk wannan yana daga cikin tauhidul uluhiyya alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wannan ya kunshi tauhidul uluhiyya ya kunshi tauhidul rububiyya kuma ya kunshi tauhidul asma'i was sifat domin akwai alhamdu godiya wannan ibada ce ko bautawa Allah ne kai godiya gare shi haka lillahi sunan Allah kaga tauhidul asma'i was sifat kaga rabbul alamin kuma yana daga cikin tauhidur rububiyya shine ubangijin halittu shi ya halicci kowa ina fata an gane to wannan duk yana daga cikin yadda ake yi jama'a ake fahimto abubuwa a cikin ayoyi dan ma muna yin abun a gurguje ba dan haka ba da akwai abubuwa da yawa da zamu dinga fitarwa abubuwa da yawa da zamu dinga fitarwa amma da ke karatu ne irin namu na ɗalibai shi yasa muke dukan abin sama sama kawai dai a fahimci saƙon da aya take ɗauke da shi saboda a aiki da abin na fata an gane aya ta takwas Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu ghafir wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله يتي وما اختلفتم فيه من شيء كسني دك أبن دكوكي ساقاني أتكنسا كون إذن أبني duk abin da kuka saba kuka samu tattaunawa a tsakaninku a kansa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce haram wannan ya ce halal wannan ya ce bid'a wannan ya ce sunna wannan ya ce tauhidi wannan ya ce shirka ne wannan ya ce gaskiya ne wannan ya ce ƙarya ne wannan ya ce zalunci ne wannan kuma ya ce adalci ne na fata an fahimta wa makhtalaftun fihi min shay'in duk abin da kuka samu sabanin hukuncinsa a tsakankaninku fa hukumuhu ila Allah Allah ya ce hukuncin yana gurina ku binciko aya ku binciko hadisi za ku samu me hukuncin sa ba shi kenan magana ta kare ba jama'a an gane magana da kyau ku yasa Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna in ba ku sani ba ku tambayi wanda suke karanta maganganun mu za su gaya muku meye ma'anar abu bil bayyinati waz zubur eh za su ba ku amsa da hujjoji da littattafai haka ne ko ba haka ba ba da ka ba don haka duk abin da ya rikice a addinin Allah Allah ya ce hukuncin na gurina alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kawai bai sani ba amma dai hukuncin yana nan a gurina ni na faɗi meye hukuncin abun na faɗi meye matsayin abun na faɗi annabi na yayi jawabi kawai sai dai in bincikenka da zurfin karatunka bai kai ba to shikenan amma wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka samu saɓani na ma'anarsa na meye ake ciki game da wannan abun to hukuncinsa yana gurin Allah Allah ce zalikumullahu wannan fada ake gaya muku Allahu shine Allah ina fata an fahimci magana rabbi shine ubangiji na alaihi tawakkaltu garehi na dogara wa ilaihi unibu kuma garehi nake mai da al'amari na fatiru samawati wal ardi Allah shine ya kagi sammai da ƙasai ga baki ɗaya ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah ya sanya muku mata daga kawunanku ina ma'anar wannan shine ba wasu halitta daban Allah ya ce ku aura ku yi rayuwa da su ba a'a mutane ne irin ku irin bakin ku daya irin hancin ku daya irin idanun ku daya irin kunnan ku daya irin kayin ku daya irin kafafun ku daya irin hannayen ku daya komai da kake da shi irin sa yake da irin sa take da shi ba ta da bazozo gahi kamar na tinkiya na fata an fahimta a jikinta ba ta da kofato kamar na jaki ko doki na fata an fahimci magana wanda inda a ce Allah ya ga dama da sai ya yi wata halitta daban ya ce ita za mu aura ko kuma ya ware matan jakuna ya ce mutane matan jakuna za ku aura kaga ai da an samu matsala ai kai kana cin abin nan shinkafa da miya da mai da nama ita kuma tana cin ciyawa ai kaga akwai damuwa kai kana kwana guri mai tsafta a wanke a goge a tsaftace ita kuma tana kwana cikin kashi da fitsari za a daidaita jama'a to amma kuma da Allah ya ce ai wallahi haka za a yi akwai wanda ya ce ba za a yi haka ba to Allah yana gaya mana wannan ne dan mu gane yana son mu yana kaunar mu shi yasa sai ya bar mu da irin jinsin kalar mu mu yi mu'amala su kuma waɗancan ya ce wasu mu hau kansu mu je mai hidimar gaban mu wasu kuma mu danne mu yi bismillah mu yanka mu watsa a tukunya na fata an fahimci magana kawai ni'ima ce gare mu wannan ni'ima ce an gane maganar da kyau ko yasa ya ce wal khaila wal hamira wal kaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamuna sai ce wal an'amu kuma fa khalaqa halakum difi'un wa manafi' وتحمل أثقالكم كو ومنها تأكلون لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون التنوة آية كم يتي لكم فيها دفء ومنافع سيتي وتحمل أثقالكم كو إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشكل الأنفس نفات أنت أنت مغانا الله يتي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة da jaki da doki da alfadari Allah ya ce na halicce ku ne don ku hau kuma ku yi ado na hawan sallah da su yasa wannan adon da ake na hawan sallar sarki in dai ba an saba wa Allah ba to bai saba sunar manzan Allah ba jama'a domin dama Allah ce don wannan adon aka yi su litarkabu hawa zina don ku hau kuma ku yi ado don haka ba laifi ka sayi doki ka ajiye a gidanka ka siyo kayan silke ka siyo kaza duk ka ajiye ran sallah ka ce ku zo yara kowa ya wankan sallah ya fito a ganka akan doki kana ta zagayawa da kayan ado Allah ya ce dan haka dama aka halicce su litarkabuha wa zina sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamuna kuma za mu halicci ba abin da ba ku san shi ba ma yasa har yanzu Allah bai daina halitta ba kuma har yanzu mutanen animal planning ba su gama gano wasu halittu na dabbobi da suke da ababen al'ajabi tattare da su ba ranar na ga wani karatun malam haifan yana magana akan hankaka ya ce duk dabbobi babu dabba da take da hankalin hankaka ya ce kai ita hankaka ma bincike ya nuna irin hankalin ta ɗaya da na ɗan adam kuma haka ne saboda tana da wasu abubuwa na aja'ib in kaga tana abu walla za ka ɗauka ɗan adam ne eh na to sannan ka yau gaskiya ne barista domin daga cikin tarihin hankaka ita ta nunawa ma dan adam ya ake binne mutum idan ya mutu kamar yadda ya zo a cikin suratul suratul ma'ida ne ko an'am suratul an'am an'am ne ko ma'ida ne ina fata an fahimci magana so saboda haka su waɗannan kawai Allah ya yi su ne don mu hau sannan kuma wasu mu yanka mu ci wasu kuma mu yi ado da su to shi yasa a can yace wal an'amu khalaqaha lakum su dabbobin ni'ima ko mun halitta mun halitta muku ne mun halitta muku su ne lakum fiha dif'un wa manafi kuna da abin dumama jikinku game da dabbobin ni'ima wa manafi kuma kuna da amfani da yawa ina ma'anar abin dumama jiki shine fatun su ba ana riguna da su da kayan sanyi ba jama'a haka gahin jikinsu ba ana riga sanyi da shi ba duk wannan ilimin fa da kuke gani fa Allah fa ya yi ishara zuwa gare shi fa kawai mu ne muka gaza mu binciko abin sai waɗancan yan iskan suka ɗiba suka yi ta bincike duk sai suka gano abin amma duk tushen sa daga ina yake daga Allah daga Qur'ani lakum fi hadifun kuna da abin dumama jikinku wasu kuma malamai suka ce banda fassarar cewa ana amfani da gashin da kuma fatun su a yi riga sanyi to hatta nonon su da ake sha shi ma yana dumama jiki daga cikin dalilin da ya sa kaga ba fulatani bai cika samun mura ba ko bai cika samun cutar sanyi ta kama shi ba kuma gahi yana kwana a ina a jeji ruwa na dukansa daga cikin sirrin shine shan nonon saniya da yake yi saboda nonon saniya jama'a yana saita tamfuretan ɗan adam ya dawo da he moderate sanyi ba zai yawa a jikinka yadda zai cutar da kai ba haka zafi ba zai yawa a jikinka yadda zai cutar da kai ba Allah ya yi gaskiya da ya ce lakun fi hadifu'un wa manafi ko bai yi gaskiya ba ya yi gaskiya kuna da abin dumama jikinku daga cikin wannan dabbobi shine ko dai a yi amfani da fatar da gashin don yin abin da za a yi riga sanyi ko kuma a sha nonon su domin a samu tamfurecin jiki ya daidaita tabarakallahu ahsanul khaliqina albarka ta tabbata ga wanda ya kyautata halitta shine Allah subhanahu wa ta'ala a wani guri da ya ce lakun fi hadifun wa manafi kuna da amfani da game da wannan dabbobin da yawa kuma kuna samun abin da za ku dumama jikinku da shi sai ya ce wa tahmilu athqalakum kuma wannan dabbobin suna ɗaukar ababen nauyinku ila baladin su kai muku wani gari lam takunu balighihi banda ba za ku iya isa da ƙafafunku da na halitta muku ba illa bi shiqil anfus in ba kun ci bakar wahala ba kai Allah ya iya magana mana lan takunu balighi wanda garin ba za ku iya isa ba illa bi shiqil anfus heran ku ya baci kuma haka ne da ma ko ba haka bane amma sai ka loda kaya akan saniya ko a amalanke ko a raƙumi kai tafiyar some kilometers da kai da kayan duk ta ɗauke ku ba an ce da kai da kaya duk mallakar wuya ba ne to yanzu kai da kaya duk ya zama mallakar raƙumi ko ba haka wani kwamanda duk sai ta kwashe ku kawai a tafi da ku lakum fi hadifu wa manafi wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi hikkin anfus to wannan duk yana daga cikin nau'ukan ni'imomi amma Allah abu ɗaya kawai yace mai masa amma duk mun ki shine ya ce mu bauta markar ma haɗa shi da kowa wannan kaɗai yake bukata a gurinmu don abin duniya idan mun samu mu cinye baya bukata in mun samu kuɗi mu narka gida Allah baya bukatar gida mu sai rantama rantaman motoci haka ne ko ba haka ba mu shiga mu wala mu auri zunduma zunduman mata wallahi ku ji tsoron Allah duk ba ku yi kabbara da ƙarfi ba sanda na zo wannan gurin wallahi ku ji tsoron Allah ma'aura ba abin da ya shafi Allah da su Allah ya ce wannan duka namu ne ribar kafa ce kawai abin da yake bukata a bauta markar a haɗa shi da kowa in kai wannan ka gama wani mutum jama'a ya zo ya tambayi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah me yake kaina ya ce yanzu idan kana ga idan na yi sallah biyar na yi azumi na aikin hajji na yadda da kaddara na shaida ba abu mota da gaskiya sai Allah ko ya karanto rukunnan musuluncin nan ya ce idan ban ƙara komai akan wannan ba har na mutu ina da matsala manzo Allah ya ce baka da matsala ya ce to ni ko na ma alƙawari ba zan ƙara komai ba iya waɗannan da musulunci ya wajabta min su zan yi annabi ya ce baka da damuwa ya ce to assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam kawai ta tafi abin shi sanda ya juya baya tafi sai annabi Muhammad ya kalli sahabai ya ce kun ga wannan mutumin suka ce eh yace na rantse da Allah idan ya tsaya iya wannan zai shiga aljanna ma'ana ko ba kai sallar nafila ba ko ba kai azumin nafila ba ko ba kai duk wasu abubuwa in dai ka tsare iya abin da Allah ya dora ma tsakaninka da Allah manzo Allah ya ce zaka shiga aljanna so abin ba wata wahala a ciki kawai mu ne muka wahalar da kanmu tambaya ya mar annabi ya bashi amsa kuma bayan ya juya ya tafi annabi ya ƙara tabbatarwa da sahabbai ya ce wallahi in ya tsaya akan abin da ya faɗa zai shiga aljannar firdausi to da Allah ina abin wahalan a ciki ba wani abin wahala kawai sai dai in kai ka wahalar da kanka ka dinga yawon takuta ha ka ɗebi 'ya'yan mutane na fata an fahimta ka ɗebi 'ya'yan mutane ku ta zagaye gari ɗazun nan na yanko na ga an ɗauke wani yaro da mashin na rantsi da Allah san da ya sama sama ya faɗo kan kwalta kuna ta cutar da bayan Allah da ƴaƴan bayan Allah da sunan addini sallar da Allah ya wajabta musu ma ba ku bar su suka yi ba a yi azahar babu su a yi la'asar babu su a yi magariba babu su a yi isha babu su wai da sunan addini ga abin da Allah ya ɗora mana ya ɗora muku ku yi mu yi mu tsira mun kunki amma kun zo kuna yin abin da Allah bai wajabta muku ba bal ma yana daga cikin abin da Allah ya hana bal huwa min al manhiyat yana daga cikin al manhiyatu abubuwan da Allah ya hana su saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu gane mu tsaya mu bautawa Allah yadda ya kamata ba tare da mun hada da kowa ba shikenan sai mu zauna lafiya da haka yace kul ka ce musu inna ma ana munzirun ni mai gargaɗi ne wa ma min ilahin illa Allahu al-wahid al-qahar ba wani abu mota in ba Allah kwaya ɗaya ba rabbus samawati wal auke mun huce wannan ko fadirus samawati wal ard Allah hi ne ya kage sammai da kasai ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah ya sanya muku matan ku daga jikinku shine muka bayani cewa Allah ya ce mahalicci kalar mata irin mu mutane ko wa min al-an'ami azwajan to ku lura anan karka yi mata mummunar fassara ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah ya halitta muku matanku daga jinsin halitta irinku sai ce wa minal an'ami to daga cikin dabbobin ni'ima kuma azwajan Allah ya muku dangi biyu kowace tinkiya tana da menene rago domin kar ka fassara in kai mata irin fassarar kalmar baya to lamari zai ɓaci ma'ana ka ce ja'alalakum min anfusikum azwajan Allah ya halitta muku matanku daga jinsin mutane irinku wa minal an'ami a cikin jinsin dabbobi ma azwajan Allah ya muku matan da za ku aura la ilaha illallah lamari ya ɓaci fassara ta lalace a'a abin da ake nufi wa minal an'ami daga cikin dabbobin ni'ima azwajan akwai dangi guda biyu akwai maza akwai menene akwai tinkiya akwai rago akwai akuya akwai taure akwai saniya akwai bujimi haka ne to wannan shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce ya zara'ukun fihi Allah yana dasa ku a ciki yana kuma tabbatar da ku a cikin wannan laisa ka mithlihi shay'un ba wanda ya kama da Allah wa huwa sami'ul basir Allah shi mai ji ne kuma mai gani suratu menene suratu ghafir ina fata an fahimta mana'udu ila al-ayatayn marratan ukhra mu dawo zuwa ga ayoyin nan a karo na gaba da Allah ya ce wa maktalaftum fihi min shay'in duk abin da kuka yi sabani a cikin sa fa hukumuhu ila Allah hukuncin sa yana gurin Allah al-hukmu yana daga cikin tauhidin menene tauhidul uluhiyya yawwa tauhidul uluhiyya إلى الله الله إلى ركتين توحيد الأسماء والصفات ذلكم الله وربي وربكم الله ده ربي دك إلى ركتين توحيد الأسماء والصفات عليه توكلت توكلي جاء الله إلى ركتين إبادكم إلى ركتين توحيد الألوهية وإليه أنيب هكا الإنابة كما واجع الله هنا ركتين توحيد الألوهية فاطر السماوات والأرض هي حالة سميدك سيرة ركتين توحيد الربوبية ja'ala lakum min anfusikum azwajan hima yana daga cikin tauhidur rububiyya Allah ya muku matanku wa min al'ami azwajan hima yana daga cikin tauhidur rububiyya yadra'ukum fihi di yana daga cikin tauhidur rububiyya laysa kamithlihi shay'un yana daga cikin tauhidu maza al-asma'u wa sifat ma'ana ba wanda ya kama da Allah siffar Allah ne ba wanda ya kama da shi ko yawwa wa huwa sami'ul basir hi ma tauhidul asma'i was sifat ina fata an gane to mu je aya ta gaba Allah yace ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم نفت أن فهمت الله يتي فلله الحمد قودياتا تبتك الله وانا توحيد المينين توحيد المينين eh tauhidul uluhiyya ne ko godiya ai ibada ce rabbi samawati wa rabbil ardi shi ma yana daga cikin tauhidul rububiyya ko rabbil alamina ubangijin halittu shi ma yana daga cikin tauhidul rububiyya rububiyya ne ubangijin halittu shi ya halitti mutane ko ya halitti aljanu halitta tana daga cikin tauhidul rububiyya walahul kibriya fi samawati wal ardi alkibir ya girman kai siffar waye ne don haka yana daga cikin tauhidul mai al'asma'i wa sifat fi samawati wal ardu a samawati wal ardu kuma yana daga cikin tauhidul rububiyya domin halittar Allah ne wa huwal gafuru wa huwal azizu alhakim shi mabuwayi ne kuma shi menene alhakimu ne mai hikima idan haka yana daga cikin tauhidul asma'i wa sifat aya ta goma التي هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمين آمين سكن سورة الحشر الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الله شيني wanda ya cancanta a bauta masa ba tare da an hada shi da kowa ba wannan yana daga cikin tauhidin menene uluhiyya jazakumullahu khairan alimul ghaibi wash shahada Allah shi ya san abin da ke bayyane kuma shi ya san abin da yake menene boye wannan yana daga cikin menene rububiyya kuma yana daga cikin tauhidul asma'i kuma wasifat ku lura akwai abin da zaka ga rububiyyar Allah ne kuma tauhidi ne wajen al asma' was sifat siffar Allah ne ya san abin da ke ɓoye kuma ya san abin da yake menene sannan sunan Allah ne alimu masani ko alimul ghaibi wa shahada na fata an fahimta kaga ya kunshi abin nan rububiyya ya da asma'i da asifatu huwa rahmanur rahim wannan duka al asma'i was sifat huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al malik shine ba a bauta kowa sai shi bisa cancanta kuma shine almaliku wato sarki eh tauhidul uluhiyya da kuma tauhidul asma'i ya shigo wasifa al-quddus tsarkakakken sarki al-asma'u wasifat ko as-salam al-asma'i wasifat al-asma'u wasifat yana cikin as-salam wato amintacce wato Allah amintacce ne ka san akwai wanda kana zaune da shi kana ɗarɗar da zama da shi to shi Allah ba a zama da shi ana ɗarɗar ba abin da zai same ka in kaga ka samu matsala daga gurinsa to kai ka jawo wa kanka ko ba haka bane amma ɗan adam za ka zauna da shi ba kai masa komai ba kuma ya cutar da kai to shi Allah in dai baka taɓa shi ba to ka kwantar da hankalinka game da shi in kaga matsala ta same ka to kai ka jawo wa kanka to shine assalamu amintacce an gane magana da kyau ko almu'minu mai amintarwa in ka ganka cikin aminci na da kwanciyar hankali waye amintar da kai waye kwantar ma da hankali to shine almu'minu assalam shi amintacce ne a karan kansa yasa aka ce yace lahu darus salami inda rabbih lahum darus salami inda rabbih wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malu lahum darus salami inda rabbihim suna da gidan aminci a gurin ubangijinsu yan aljanna Allah ya sa muna ciki gidan aminci gidan da ba tashin hankali ka san duk wani gida a duniya in ka shiga kana ɗarɗar haka ne ko ba haka ba ta iya yiwa barayi su shigo ta iya yiwa kayi wata tabar gaza shekara uku da ta wuce ka manta kana tunanin yan sanda su iya zuwa su yi ram da kai akwai aminci ko babu ba aminci har yanzu kana zaman ɗarɗar to banda aljanna in an shiga aljanna jama'a babu zaman ɗarɗar a aljanna ba ce fa ne abin da ya faru ba ya zama bafa amadu kenan bafa amadu ya ce ba ce fa ne to Allah sa dai ka kai ne ba fa Ahmadu ka kai ne ina an gane ku to shine lahum darus salami inda rabbihim suna da gidan aminci a gurin ubangijinsu wa huwa waliyuhum kuma Allah shine majibincin lamarin su bima kanu ya'maluna saboda abin da suka kasance suna ainihin wato aikatawa almu'minu dan haka shine mai amintar da bayi duk wanda ka ganshi cikin aminci ka ganshi cikin nutsuwa ka ganshi cikin kwanciyar hankali ka ganshi cikin halin alhamdulillah to waye amintar da shi to shine almu'minu almuhaiminu Allah shine mai kula da komai kalmar almuhaimin ana nufin wanda ya mallake komai ya tattare komai a karkashinsa ina fata an fahimta to kaga kenan wanda ya tattaro komai a karkashinsa kaga shi ke kula da shi to shi ne suke cewa a bashi ma'anar mai kula da komai Allah shi ke kula da komai da kasari ba abin da wani yake kula da shi in ba wa ba in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shine al-muhaimin al-azizu a sosai ai za mu zo daga baya mu sake bi ina so mai sauri saboda naga lokaci yayi yana cikin al-asma' wa sifat al-azizu mabuwayi al-jabbaru wanda yake iya tankwara mutane su yi abu ko suna so ko ba su yanzu dan Allah wani lokaci kana son bacci yake daukar ka ba ka son sa amma sai ya dauke ka to aljabbaru yayi aikin sa akan ka ke ya saka ka abu da ka so da kaki ina fata an fahimci magana Allah shi ke sakawa dole ka ji yunwa ka isa ka hana ka jin yunwa ka hana kanka jin yunwa dole kuma ka ci abinci ka isa ka hana kanka cin abinci kaga aljabbaru yayi aiki akan ka to shine aljabbar Allah shine mai tankwara bayi su yi abu kin su da san su to amma abin da kai akwai abin da kai zaka zaba wa kanka kai ko ka yi shine kamar ibada bautawa Allah Allah ya barka da ganin damar ka ne saboda daga nan ne za a jarraba ka a tabbatar kai na Allah ne ko ba na Allah ba bacci Allah sai ya sako ma hi kaki ko kaso yunwa Allah ya sako ma ita ko kaki ko kaso ina fata an fahimta amma tashi ka bautawa Allah sai Allah ya bar abin a cikin jikinka kai za ka ga dama ka tashi kai za ka ga dama ka ki tashi saboda ita wannan babi ne na a jarraba ka a tabbatar cewa za ka yi ɗin ko ba za ka yi ba na fata an gane almutakabbir mai girman kai Allah ne kaɗai za a iya ce masa mai girman kai kuma a zauna lafiya domin ya cancanci haka kuma ya cancanci ya girman kai amma kai ɗan adam idan kai girman kai sai ya zama tawaya gare ka na fata an gane amma shi Allah a faɗa a ce shi huwal mutakabbiru Allah mai girman kai ne kai kuma da ke mutum ne in kai girman kai to ka shiga wata da'irar ubangiji sai a ce kayi kayi ba daidai ba kayi laifi shi ne almutakabbir na fata ana fahimtar magana subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah amma yin shirku na gabarin abin da suke masa shirka da shi huwallahu shine Allah alkhaliqu mahalicin mutane albari'u wanda ya kirkira abin da da can ba a masar da labarinsa ba yanzu don Allah jama'a ƙasa ga ta nan a waje kana ganinta akwai wata ma'aikata da ka taɓa zuwa kaga sun yi wata ƙasa wanda ba ta Allah ba a ce ga tafi ɗaya an shiga lab ne aka ƙera ta ba a yi amfani da wannan ta Allah ba zai yiwu shine albari shi ya ƙirƙira abin da babu shi kuma duk duniya da zaka zagaya in ba nasan ba wallahi ba za ka samu na kowa ba mangwaro yanzu a shiga lab a yi mangwaro irin na Allah gashi exactly mangwaro ne amma ba ya amfani da sinadari ko kwaya ɗaya na Allah da ya kirkira a karan farko ba zai yiwu ba zai yiwu ba sai na roba ka sha ya kulle ma ciki na robar ma ita ba daga gurin Allah take ai eh yawwa sai an ɗauki shaf kuma shaf ɗin irin na Allah shi ma eh robar ma ita kanta halitta ce ta ubangiji narka ta aka aka sarrafa aka mai da ita to da irin haka ne za ka gane waye Allah fa sai an yi amfani da na Allah ko sola wannan don haka ba wani abu a duniya wanda ba Allah ne ya farar da shi ba babu shi ko me ka ɗauko idan za a yi talukwakwan a tafi a tafi a tafi a tafi za a samu asali na Allah aka ɗauko aka yi amfani da shi wajen samar da wannan jama'a haka ne ko ba haka ba rigunan da ke jikin mun nan ga sunan jama'a duka yanzu muka gama magana akan ayar gashin dabbobi da fatu da waye waye ba duk da su ake yi ba kai kwanan nan na ga wani da commentary daga India wata ma'aikata ce da tsutsa suke yin wani yadi kashin wani tsutsa na rantse da Allah malam tsutsa ce za a yi kiwonta ba bai biran kaga bidiyon ku tsutsa ce za a yi kiwonta idan ta yi kashi kashin ake ɗauka sai a shirya yadi da shi yadi ne ya tsadar bala'i sai manya a indiya da sauran ƙasashe suke sakawa amma wallahi kashin tsutsa ne mala yakubu da kashin kyankyaso ma suna yi ko to kaji wallahi wata tsutsa ce kiwonta ake musamman wani guri ake samu sai a baza ta na suna wannan abin ko to kaji guri za a samu a baza tsutsotsin a ba su abinci su ci su ta kashi kashin za a ɗauka wallahi sai a zo kai wato dan adam da hikima yake mana Allah ya bawa dan adam hikima wallahi wallahi na ga da commentary na kusan minti sha biyar yadda suke abin da yadda ake saka zaren da yadda ake komai da kashin tsutsa to wai duk wannan bai sa mutum ya gane Allah ba abun wasa bane dan Allah yau zai gane la yamna ufahu illa turab ba zai taba ganewa ba sai ya ji tilin kasa a bakinsa tukunna ya shiga kabari ba shi da ta cewa to nan ne zai sallama sallamawar kuma da ba za ta yi mar amfani ba jama'a haka ne ko ba haka ba in dai sai lokacin ne dan adam zai mika wa Allah wuya to Allah wadaran irin wannan mika wuyan wallahi dan ba zai maka amfanin komai ba yanzu ne ake so ka miƙa wa Allah wuya to sai ka gama lafiya ka je lahira Allah ya saurare ka amma yanzu ka ki ka nuna kai ba a isa ba ƙarya ne duk abin da ake faɗan nan ba haka bane to shikenan Allah zai barka kana isowa sai ce yanzu ma ba hakan bane sai ka da ya ce wallahi tallahi Allah na gane na gane to dan Allah me amfanin ganewa a wannan lokacin Allah shi yadda mu ya ganar da mu da haka yake cewa huwallahu al-khaliqul bari'u Allah shi ne alkhalik mahal mai halitta albari'u mai kirkiro abin da babu shi almusawwir Allah mai surantawa ina fata an fahimta lahul asma'ul husna Allah da kansa da ke abubuwan da ya jiro gaba ɗaya suna daga cikin sunayensa da sukofinsa sai ce sunaye masu kyau sun tabbata ga Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi sammai da kasai gaba ɗaya da abin da ke cikinsu suna tasbihi ga Allah wa huwa azizu Allah shi ne mabuwayi alhakimu wanda yake mai hikima suratul hasharati kamar yadda muka ji abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka yi tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah shi yafe mana sati mai zuwa in mun zo za mu ɗauko su ɗaya bayan ɗaya mu sake fitar da ma'anonin da ke ciki sannan sai kuma mu ɗora a aya ta gaba Allah ya sa mu dace wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh